بالله الكريم ويسر لي امري واعمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau asabar daren Lahadi biyar ga watan Zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba a manta ba abin mu tafi hutun azumi mun tsaya darasi na tamanin da bakwai inda za mu tashi darasi na tamanin da takwas daidai hadisi mai lamba ta ɗari biyu da casa'in da biyar sabon kitab ko bab a wani littafin zai ga yasa babu da wasiya a wata nuskar kuma zai ga kitabul wasaya hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma a wannan masallaci na marigayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar birnin albasa muna roƙon Allah mu lokacin sarki ya agaza mana malin da kitabul wasaya wannan littafi ne da yake bayani akan wasiya wasiyoyi da yawa alwasaya jam'i ne na wasiya kamar yadda ake da hadiya hadaya jam'i ne na hadiya wasiya kuma shine wato sadarwa dan za a ce wasaitu shay'a idza wakaltu idan wato ka sadar da abu wani abu ne da in kai a wannan rayuwa ta ka ake sa ran bayan mutuwa kaza ka sadi da shine wasiya kuma tana da muhimmanci kwarai da gaske wasiya ba wajibi bace amma idan aka yi ta wajibi ne a zartar da ita kafin a wata araba gadi min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai inda mutum zai mutu bai wasiya ba in dai babu wani nauyi a kansa ba za a ce yayi laifi ba misali dukiyarsa gaba daya bayan ya mutu a raba wa magada amma akwai inda malaman zahiriya suke cewa wasiya wajibi ce inda za mu ji a karkashin wani hadisi tana da muhimmanci dalili shine wasu da yawa akwai wanda za ka ga ya shekara abin yana kasuwanci watakila da wani kanin sa suke kasuwancin nan shekara talatin da biyar da wannan kanin ake yi amma kuma kanin nasa inda zai faɗi ya mutu in dai ya haihu to kanin sa baya cikin magada ko kuma ba ma kani ba ne wani wato ma'aikaci ne jiki ake ta neman kuɗin ba ta tafi ma sun ne a gurin shekara da shekaru da shi ake wannan kasuwancin to daga nan da mai dukiyar na ya ba da mutu ba yayin da suka taso su kadai za su raba gadon ko ladan gani ido ba za a ba wancan da aka yi ta faɗi tafi da shi ba to shi sa musulunci sai kawo wasiya yadda idan mutum ya kalli wani da ya ja wahala da shi kuma an samu kuɗin tare da shi duk da ba nasa ba ne ya san cewa in ya faɗi ya mutu ba za a ba shi komai ba sai wasiya ya ce in na mutu a ba wa na kaza wannan kuma akwai hikima mai yawa a ciki wanda za ka yi ta gani yanzu za ka je ka tarar da shago a kwari ka tarar da wanda tija a shagon yana shagon yana shara yana dako yaran da yake wa dako ya shara yanzu ba su ba kakansu yawa ko ba ka wani kakansu ne a gurin da suka zo yanzu ba a gurin su sa'a ma yanzu sun dora da shi ya ci gaba da gyara wataƙila ba wai babansu ba kakan din kakansu yake a gurin to saboda haka to musulunci yana da wannan tsarin daki daki kuma wace a kashi kashi ce akwai wadda Allah da kansa yawa wato annabawa da sauran mutane ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم an taqulla wannan wasiya ce Allah yake mun yi wasiya ga waɗanda suke kafin ku da ku kanku cewa kowa ya ji tsoron Allah wannan wasiya ce cewa kowa ya kiyaye Allah ko kuma inda annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yake wasiya ga 'ya'yansa wa wasali ha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah tafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun sai ce am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah ya ce annabi Ibrahim ya yi wasiya, banihi ya yi waɗansa wasiya, shi ne wasa biya Ibrahimu banihi wa Yaƙub, haka na annabi Yaƙub alaihi salatu wassalam, me ya faɗa ya baniya, ya ku ‘ya'yana, inna Allah tsafa da kuma Allah maɗaukakin sarki ya zaba muku addini, fala ta mutun na kan wanda ya sake ya mutu a cikinku, illa wa antum muslimun ba sai kuna musulmi. Saboda haka, duk yadda za ka yi kokari ka mutu a musulmi. An kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut Allah yace ko kuna nan lokacin da alamun mutuwa suka zo wa annabi yaqub iz qala li bani lokacin da yake wa tambayar ƴaƴansa ma ta abuduna min ba'di har yau in na zo kan ayan nan ina wato tunani mai yawa a kanta kaga annabi yaqub da ya zo rasuwa ba ku kalli me yace cewa ne za ku bauta wa bayan na mutu ba cewa ya za da kamfani na na dakata ba ya za da jaguna na na sinka ba wannan magana ne ba yanzu a zai iya rike kaza ba shi ne ba wannan ba ma ta abu dole min ba'di me za ku bauta wa bayan na bar duniya qalu suka ce na abudu ilahaka ubangijin ka za mu bauta wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa da kuma wato ubangijin iyayenka annabi ibrahim da annabi ishaq su za mu bautawa da annabi isma'il ilahun wahida ubangiji tilo guda daya wa nahnu lahu muslimun kaga ji burin sa ya cika to irin wannan da in kai wa yaya ko bayan ka mutu sun tadda sun tadda ko ba abin da Allah zai ba domin kayi abin da zaka yi amma da yawan mu yanzu illar da muka samu shine ruhin ɗayan mu muke gina ba wato jasadin su muke gina ba ruhi ba duk mun san da wannan shi za magana wai lalacewa tarbiyya kowa ya san ina wannan da take kowa ya sani wallahi kawai ba ma san gyara ne amma matsalar kowa ya san daga inda take domin iyaye da kakanni da aka raina da tsarin su da suka biyo ana ganin su ba digiri ba wannan tsarin nasu da suka biyo shine mai kyau shine mai kyau wannan da ake cewa su ka kalli baba ka kace ke ke baba ke ki da su da yawa ce ta yi da amma ta fi ka tarbiya kai kayi digiri na ɗaya kayi na biyu amma har yanzu an kasa gane ina ka sa gaba za ka gaba wata magana da ne satin nan da ya wuce kuma mai mai shata shi ne da iyayen mu kun lura in ma mai gida ɗakinsa baya bakin ƙofa a cikin gida to za ka ga duk shi da fita na yan gidan duka akan gidan sake amma yanzu aka zo saboda gogewa sai a samu architecture sai ya ɗakin da gida a can ƙarfi saboda haka bidiyo an yi bidiyo kuma sai wata ɗaya da jikin da yayin su ba ya za ga dai eh saboda haka mu sani cewa lallai in mutum yana so wato ya zauna lafiya ya sa dawo da irin wannan tsarin na magabata kana zama da da yawa yanzu a cikin mu ba mu san langwacin yayan mu ba da yawa da yawa akwai mutumin da unguwan nan ya raza da ya shiga sai yana cikin da cikin unguwan nan ni ƴaƴan su sun yi islamiya inda na inda tuno language yake burge ni kenan lokacin da wani ya ga ɗaya daga cikin ƴaƴan sa yana so ya zama ya dame ni sai na je na ce to bari mu je muka je gurin bawa Allah da muka yi sallama da shi ya fito sai nake masa akwai wani ya ga ɗaya da cikin ƴaƴanka yana so saboda haka na san ba wa ta yi wai kisa na shiga ya babu tabarma muka zauna sai ya ce mun wace ce a cikin na biyu na kalle shi wanda muka je da shi wace ce sai ya faɗi sunanta sai ya ce saboda ne me yasa kake son wanci tambaye shi ya makiyar ai saboda kaza kai ne me kake so ka aura ya gaya ba sai dariya na tijo sai ya ce da shi to irin wannan ɗariyon da kake nema wanda ba ta da shi dama dai wanda ka nema ya san langwacin ƴaƴansa yace da ma da yace a yace to ina da jarabi daya kaga dai yanzu na ga ma cewa wanda ɗariyon da kake nema wanda ba ta da shi gwara ka nemi wanda kuɗin ka je kuka daidaita shi kenan amma na yi ka je in ta yadda zan baka amma an ka sako da kan wannan dalilin da na faɗa wallahi sai ne kira da kai iya sanin da nemar har zuwa yanzu ya rasu har zuwa yanzu ƴaƴansa kowace tana ɗakin ta shi wannan din Allah da ya ba bai aure ta ba amma kowace tana ɗakin ta saboda me ya san lambocin ƴaƴansa ya san wato yaran iyayensu ma mata amma yanzu ba kwa gani yaro zai zo ya ke kara uku yana wata lalata a gidan da uwa da uban ba wanda ya sani na rantse da Allah ko in wani ya zo ya faɗa ƴan makota sun sani da ƴan waje tsoro suke yi su zo su faɗa don sun san ba za a yadda ba tun farkon abu kana zuwa za a ce kai kimula ne ko ba haka bane kimula dan sa ido matsalar yaron na da har yanzu tana damuna yaro karami da ya zama virus ana ta gani duk mutane sun gani shekara igirin yana faɗa inda yake kwatan waya sinata ne ya kwaci waya ya kai ga mutane ya ce bai san adadin mutane ya kai akan waya ba ai duk ga jina kiyawa ya yi hira da shi duk kowa ya gani abin da ya bani mamaki shi ne da aka ce tun yaushe kake shekara sa jira tun yaushe yace shekara goma sha biyu da farawa tun yana shekara nawa yake yi kenan ina babansa ina babansa ko ba haka bane shi sa kullun na wata magana haihuwa ba dole bace amma ba da tarbiyya dole ne yawwa ka dawo wannan gurin layi ba wanda yake sai ka haihu amma suka zo duniya bi layin laji sai Allah ya tambaye ka akan ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara saboda haka ka je ka ji mai malam Sidi ya faɗa a tafsirul karimu rahman karkashin wannan aya haƙƙi ne mai nauyi a kanka dole ka sauke in dai ya riga ya zo duniya sanadiyar ka to sai ka bashi abin da ake bawa mutane a musu tarbiyya saboda haka idan kai abin da za ka yi iya abin da za ka yi kuma kai wa yara wasiya kun san da yawa mutane wai suna gudun wasiya ne wai saboda mutum kar ya mutu ka dauka an kai wasiya wa mutuwa ala gafar da malam za mu zo mu ji ka ji sa'ad bin abi wa kas ka ji da yawa wasiyar ne ba da saboda haka wayannan abubuwan shine shimfidar da nake so gaskiya ne mana mu sani cewa tarbiyya da Allah ya dora mana wajibi ce mu kula da ita waya na tattaunawa tsakanin wasu na diga tsakanin tarbiyyar da namiji da ta ya mace wace ta wahala kowa yana to ai wannan ta ce mata ne wannan ta ce ai ai ta namiji ta bu wahala kaza ka kin kin taba rainan maza kuwa kaza ka wannan ta ce ke mata ana ta yi saboda haka sai nace ni a fahimta ta tarbiyya ta ɗa namiji ta fi wahala ta ɗaya mace ta fi hatsari ita ta mace hatsari ne da ita ba wahala ba eh saboda shi namiji zai zai ta shuka tsiya a shekara uku ma a sai kowa ya sani a gari kuma zai je nemi aure ya samu ko ba haka bane amma din da wacce ta samu juna biyu da wa za ta ba ba za a bar ba ba za a bar kowa ya aure ta ba rayuwarta ta fi hatsari sannan ita illar da za a yi mata aka yi mata illa ko yaya to abun baya tsayawa kan iyakan da sai ya taba kowa a dangi namiji zai iya yi ba ma sani ba saboda haka rayuwar ya mace tarbiyyar ya mace haka ne da ita kuma sannan annabi cewa ya manauki da yana hadi da banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sidran minan nar nace kuma ga abin da annabi me yasa bai faɗi maza ba duk wanda Allah ya waki ya mata biyu ya kyautata tarbiyyar sa har suka girbe musu aure to za su zama matsayi daga wuta wani zai iya cewa ai bayan wannan kuma saboda a lokacin kyamar ma ta kai mutane ba sa san ƴaƴa mata amma dai mahallu shahid jama'a mu fahimta da kyau wasiya tana da muhimmanci kwarai da gaske zama da alal aqall zama da ɗanka ma akwai lokacin da ba sai ka faɗi wannan wasiya ba in kuna hira da ɗanka in dai ya yi wayo kuna tattauna kar a gaya mar cewa ka gani san dan na yaro na yi kaza sako kake canje dan dan na yaro na yi kaza sannan idan mutum yana kaza ba kaza ba ne duk sako ne ba sai ka ce kai kar ka yi kaza ba kana ba shi labarin cewa wanda suka yi beji kuna yara akwai wanda sun yi kaza yanzu sun zama kaza sako ne wasiya ce kuma yara suna rikewa mutum zai rika tunowa cewa wata ran mahaifinsu ya ce masa kaza ko bayan ya girma saboda haka wayannan bayan Allah suna da muhimmanci mu kiyaye su kwarai da gaske mu sani cewa nauyin da Allah ya tsora mana zai tambaye mu akai za ku zo mu ji ina wakiya ta zama wajibi ina ne kuma take mustahabi to kamar yadda malamai ke faɗa wato wasiya ta tabbata da nassin alqur'ani ta kuma tabbata da hadisi ta tabbata da ijma'in musulmi malaman musulmi gaba daya cewa akwai wasiya a musulunci al-hadithu al-khamis wa tis'una ba'da al-mi'atayn hadisi na 295 ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi tira da wanda Allah ya tabbata gare shi yace ma haqqu mri'in muslimin ba haƙƙin mutum musulmi bane bai dace da mutum musulmi ba lahu shay'un da zai zanto yana da wani abu yusi bihi fihi da zai yi ne wasiya akan wannan abu yana da abin da zai wasiya a kansa ya bi su lailatayn ya kwana biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu ba dai wasiyarsa tana rubuce tare da shi a karkashin bulansa ko a jota dinsa ko jiyari dinsa ya zanto akwai wasiya ya rubuta ba haƙƙin mutum musulmi bane ba daidai bane mutum musulmi ya zanto ku kalli kalmar yana da abun wasiyar da zai wasiya da shi ya kwana biyu ya rubuta ba wannan ba haƙƙin mutum musulmi bane me mafhumul muqalaba shi ne ana so a nuna ma cewa wanda ba musulmi ba ne ba duk yin wannan kenan musulmi kamata ya ce duk lokacin da zai kwana in dai yana da wato abun rubuta wasiya to yayi to anan ne malaman Najeriya suka ce wannan hadisin ya nuna cewa wasiya wajibi ce kun da hadisi kenan ko dalilin su na biyu kuma suka ce a Qur'ani kuma Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyati lil walidayni والأقربين بالمعروف حقا على المتقين Allah ya wajabta shi ne kutiba ko kuriba kutiba bi ma'ana kuriba Allah ya wajabta muku idza hadara ahadakum al-maut idan alamu mutuwa suka zo wa ɗayan ku in taraka khairan alkhair da ba dukiya ce ne alqur'ani in kaji alkhair dukiya ce ne in balarabi ya ce Allah ya ba mu alkhairi Allah ya ba mu kuɗi kenan amma ba hauke yana nufin sai da zafi yawwa to in da raka khairan lil wasiya idan wato a yawar dukiya shine alkhair wa innahu li hubbil khairi la jadid ai da hubbil mali dukiya gini to alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf sai ka ce to ga wannan ayar ba tana goyon bayan ne cewa lalle sai an rubuta wasiya wannan ya zahiriya ce amma da san da yafi kwari wasu kuma ka ce a mutahabi ne rubutawa ko ba ka da kokobo yanzu mutahabi ne ka robanci ka rubuta cewa to yanzu dai yau a tabar daren lahadi zan kwanta bacci ba da ji na baki kuma ni ma ba na bukkowa ka ajiye takardar ka kai kwanciyar ka a ko kuma na ji bakin dada kaza kaza kaza ka rubuta ka ajiye ko da me kaga ai sai daga cikin wato wasu abubuwa da suke mafi yawanci yanzu wasu lama su rubuta me ake kiransa wasiyar wani a waya zai rubuta amma abin da yake faruwa ko kwanan nan da wani bawan Allah ya rasu mun mune masa wanka ana ta kiran wayarsa sai suka miƙo wayar ake so ya sa hannunsa don print nake ya ya mutu kuma zai suna ta gwada nake to sai ku ta gwada aka yi ta sa ba nake ai ba zai ba aka yi ta sawa wani ɗaya daga cikin illoli da na kalla wato an mana illa yanzu ka ga mutum ya faɗi ya mutu ko waye da da yasa in dai ba san bin ɗin gaba to ba za ta mutu ba inda wani abu da kake bukata a gaggawa ba zai yi ba wannan bala'i har ila ni ɗan kwacen waya da rashin wato security ya janyo yanzu kafa kafa kake da waya ka iyalin ka ba ba san bin ɗin ba to shi ka da wani abu da ake bukata in dai ba na rubutu bane a gida in dai na waya ne to da wahala yake dan ni na ga wannan muna yi masa wanka ana kokarin lallai a buɗe waya saboda wani sako amma ko an ta za a nan da nace ba ba zai ba bai ba kaga wannan ai ba karamin rashin abinci ba ne domin wannan waya ta zama rayuwa ba yadda za ka yi ba abinci da za ka zo wurare wato babban nasara a waya shi ya rasu ba ma shi yadda ko ba ka da lafiya za ka ba ka agaji inda ake da abinci kenan amma ba zai yi ba to sai ya zanto mota ka kana yawo da yota ɗin ka ko diyari gida kana yawo da shi wannan yana da muhimmanci kuma iyalin ka san cewa wannan littafin yana da muhimmanci a gurinka wanda ya zama wajibi a kansa shine wanda yake mu'amala ta fiye da siyarwa ta baki dan kasuwa wannan wajibi ne rubuta musamman mai karɓar kayan jama'a ko ya bayar to wajibi ne rika wannan shi take wajibi a kan ya rika rubuta wasiya domin mutum ne ba ya mutu a zo a kire ne kuɗi ya ce bai shi bai san zancen ba ya ce ba sani ba kai an yi wani bawa Allah da na ji ɗaya daga cikin manyan malaman ya ba da labarinsa cewa sun samu wannan kesin da aka fito mai gidan ya mutu iya to mun taba kawai mata kowa miliyan ishirin aka bai maza kowa aka bai ki miliyan arba'in kafin a gama tattaro sauran kuɗin wani aminin da ya zo ya kila min ya ce to kun dai san yadda muke da alaji ina bin da kuɗi amma ba mu rubutu ba saboda haka in kun gamsu za ku bani bane bayi in ba za a bayar ba shikenan amma dai ina bin sa nawa ne miliyan goma sha shida gaba ɗaya ya haska ce wallahi ban san nan ba ina ruwan mu sam suka ce sam sai wani yaro a cikin ce shi ya yarda a kotu ya ce ranka ya daɗe ni na yarda a ɗauka nawa in an dauka aka ce masa in an dauka ba sauran ka mu je mu je ya yi ta shikenan wallahi wani mutum yana zaune shi ma sun zo da nasu wato kin a ce babban mutum ne yana baya sai da aka gama wannan sai ya daga hannu ya ranka ne ina da tambaya yace alkali ana iya yin tambaya ana iya tanakuli cikin magana wasu yace ana iya yin alkali ya baka dama yace to da Allah ina da magana yace bai magana ke yace akan matsalar waɗannan bayan Allah yace wancan yara da ya biya wa mahaifinsa miliyan sha shida ko ta ce da na ba shi miliyan ɗari kyauta domin ta halaka ke kuma ina so a yi rubutu ko na mutu a cire a kuɗi na a baki ‘Ya'yan yanzu ba zan gaya ba, sai dai ka yi nema wa kanka aljanna da kanka. In za ka nema ruwan ga ba za ka nema ba kai tafiyarka, wannan kuɗin nata hali an mariya za su yi domin nata ne. saboda haka wannan shi ne idan Allah ya ba mutum dukiya ba mukullin aljanna ya baka a hannu in ka ga dama ka je ka bude ka shiga ka ga dama ka wurga a teku wannan shi ne in ka ga dama ka je ka bude ka shiga aljanna kuma ba wanda ya hana ka ji daɗi da ita ka ji daɗi a nan kuma ka ji daɗi a lahira in ka ga dama kuma ka tsaya gadi a nan ka je kuma ka wurgar da mukullin a teku to wannan shine zada muslim imam muslim ya tsara cewa kada muna umar bari ku ji ne ibn umar ji ne yawa wato magana wato wata irin fahimta yawa hadisi yace ma ma ran alayya lailatul daga ranar ba wani dare da ya ƙara shuɗe mun mun zantane ya tura sunan lahi da lahi da ya kula zali daga lokacin da na ji annabi ya faɗi wannan kalmar yace ba dare da ya ƙara zuwa ya wuce illa wa wasiyati illa wa indi wasiyati ba dai ina rubuce da wasiyata daga ranar har ibn umar ya bar duniya kullum ya rubuta wasiya shi fahimta da yayi cewa lallai dole ne a rubuta ƴan Najeriya suna da gaskiya ne saboda haka ɗan business ɗin da kake yi ko da da dubu ashirin ne inda yana karɓar bashi karka rubuta wannan littafin na cikin shago da ake rubuta yan bashi daidai ne mai provision dama dole ka yi littafi a saboda haka ya zanto yana nan ana sabunta shi ana ko da yaushe ana duba da kwanan wata da komai sai ka ce wajen rubutun wasiyar ya zama akwai ka'ida kada wasiya ta zama typing ɗin da aka yi kawai ka zo da takarda ka type 1 ka kawo ta kace wai ai ga shi kaza a abu ɗaya ne sai kwace ka a gani sai ɗinsa da kwanan wata na biyu an yarda da wannan an yi sai din amma sai an ga sai in kayo sai da da da bugage to da buji an zo a ga shaidar mutum da hannunsa in zan samu ne a rubutu na hannu in ma bai samu ba an buga to wajen sayani da kwanan wata kar a sake a buga wannan ba a bukatar bugu a ka'idar littafin takardar wasiya na Hey. to da me yake da shi ka san da ya baki tun yanzu ko ko rashin biyayya ne ya yi kun ji abin da Alhaji yake magana wani ne yake magana cewa ya rubuta wasiya cewa in ya mutu ya jire ne daga magadansa ɗan zane ta baya cikin magada waɗanda za su gaji shi ne Alhaji yake sai ka rubuta ka ce ka dawo da shi zai ai ko ya rubuta ko bai rubuta ba wannan ɗan da ya shiga su. Ai abu ne da ya kawai ya mai da shi ne da koyi. A ba tarbiyyar da ya zo ba sai ya koma cikin babu ya koma ta in bai zai iya wannan fito wallahi ya shiga in ka ga bai kuma to mutuwa ya gaji amma duk da kai sanadiyyar mutum zuwa duniya ko da ya zama abu ɗaya zai ba kawai ya zanto ba zai shiga da ka ya zanto mutum ya kake wanda zai yada da ƙarfin ya wannan idan ya shiga cikin islam da rizikun idan ka kake wanda kake so ka gada to ba za ka gada shi wannan shine ka'ida shi ne ka zama ganin da muke da za a lafi illar kenan in yaro ya zama sanadiyar ka yi kokari ka ga ya za ka gina ruhin ka ba su ci ba muna kallon yanzu ba an lalata ruhin yaran mu kuma muna gani duk mun san ya aka aka lalata ruhin muna gani yaro mahaifinsa ya kai da har waje karatu wata ran muna wani mutum a a na fiji a wata makaranta yake uban yake mana wannan complaint din yace abin da yasa ya da daga rakiyar yace duk inda za a samu tarbiyya yake to kai yayansa yace akwai ɗansa da ya kai kasar waje ya faɗi kasar yace a ne ya gama karatu yace kurukuru yasa aka siyo mar mota wannan mu yake gaya wai ya ɗauko fetur ko mene ya zo wai zai kona motar ana da rufe yace ka san dalili malam a yace wai ba irin da yake a siyo mar ba ni irin wannan da wai zai kona Allah ya sauke wata irin duniya muke malam ta irin duniya muke kaga abubuwan da ƴaƴa ke wa iyaye da kasan wato ai wani abu da wani ƴaƴa ke wa iyaye ko ba alaka ai an ce ka girma ba na gaba da kai ko ba alaka ko inna min ilahi ta'ala ikramu bi shaybatil muslim wa hamilul qur'an hadisi abu mutala yana daga girmama Allah girmamawa girmama dattijo mai burbura ballantana wanda ya haife ka Allah ya sauke wannan duniya Allah ya sa mu gaba lafiya yawa alaikum assalam Na'am Na'am sosai ya ta kawai hawa kai zai iya kuma tisawa to ranka da ya ga don tisa da wani ya ake da irin wannan irin wannan misali akwai wa hanyoyin da ita yau shari'a take bi ta gane cewa wannan kotu ne ko kuwa kawai za ta amfani wa ma kai da illa bi ma'alima sakat eh kun ji abin da kotu za ta yi kawai za ta nemi shaidu cewa wannan ciki ne tsawa na ce shi kenan na wanda su kuma yawa wane mutum haka eh eh irin masu zuwa su ba da shaida a kotu ruwa ka ba masu akwai masu tsayi Allah ya zaune eh na ga ta tace shi abin da kake nufi ko alaji ta tace shi ne justice yace yace to kamar wannan da suke fada ta tace ba wai wa tsada aka ba kawai eh to akwai wanda su kuma sun kware da cewa za su ga cewa wannan tsada aka yi to kaji abin da akwai wanda sun sun kware za su gane wannan tsada aka eh su kuma sun kware to idan kuma ba a gane wa sai jinsu ce ce za a samu shi cewa suke ne da tafi ka ko ba da za'a shi ke nan sai ya kare kawai shi za Allah yake zuwa a ji tsoron Allah kawai shi ne mafita Allah ya tsoye bari da yi ka hadisi na gaba saboda na ga tafin yaji hatta al-hadith al-sadis wa tis'una ba'da al-mi'atayn hadisi na 296 أتى بن أبي وقاص رضي الله عنه an karɓo daga sa'ad da abi wa qas Allah ya kara masa yadda wannan dan uwan mahaifiyar annabi alaihi salatu wassalam shine abu ishaq sa'ad bin abi wa qas sunansa malik bin uhaybi ibn abd manaf az-zuhri al-qurashi kun ji inda suka hadu da nana amina dan banu zuhra wa huwa falikul islam shine kuma mayaki ne na musulunci eh sannan yana ci masu yi wa annabi alaihi salatu wasalam gaji shi ne farkon wanda ya fara harba kibiya wajen ba da kariya a addinin musulunci da albina bi wa kasu annabi ya yi masa albishir da aljanna yana fi al'asharatul mubashsharuna bil janna ko sai ce ya musulunta da wuri kuma sannan ya yi jira zuwa madina ya je yakin badar daga in aka ce an je badar to diyakokin da suka zo baya ya je dukan su tare da annabi alaihi salatu wasalam yana cikin mutum shi da sayyidina Umar ya ware masu ba da shawara yan shura mutum shidan nan da aka ce su zaɓi ɗaya akan wanda zai wato zai zama khalifa ya ba duniya annabi annabi ya ba duniya yana ne dadi wanda da gaske yana da falala da yawa kamar yadda an ka duba siyaru alamin nubala malam dafi ya kawo tarihin sa da yawa ko kuma littafin da muka yi na rijal wani sa mun biya tarjamar sa haula rasul yace da ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya udu annabi ya zo gaide kun ga annabi yana zuwa ya dubawa idan kana jagoranci a guri babba ne kai wani yana kasan ka kaji bai da lafiya to ka je ka gaide wannan yana ɗaya daga cikin tarbiyya da tsari da musulunci yawwa ama hajjatul wada a shekarar da aka yi hajjin bankwana bin wajen hitar da ni saboda wata rashin lafiya da ta tsananta gare ni shine malamin suka ce ya halatta ka ce a ce ya jiki ka ce gaskiya Allah ne in dai ba da hanyar ne wato kai ƙara Allah ba in ba kawai ka faɗi yanayin ciwon zambi don a taya ka addu'a wannan ya halatta don umar bin shi ne bai halatta ba yawwa da talentin na kaddara wannan shine bai halatta ba amma dan faɗan yanayin ciwon ka da a aka addu'a sai gaskiya ciwon ina jin jiki kawa musamman addinin ka sai gaskiya ina jin ina buƙatar addu'a kwarai da gaske wannan daidai ne kai ƙara Allah ne ba shi ne ba ko a ce waya ce ya jiki yake ba sauki ciwon azumi ko yawwa to sai ce fa kulli ya rasulullah sai nake ya bakin Allah kadi balaga shi min alwaja ibada hakika ciwo na ya kai matuƙa irin yadda kake gani kun ga ya ƙara fito da magana ai ciwon nan nawa ya kai inda ya kai ya bakin Allah wa ana duma shi kuma ina da kuɗi shi ma ba da gaskace in Allah ya ma ni'ima lalle ka wato kai ta hadisu bi ni'matillah dan za ka wani yanzu da za a zo kwai ya mutu a masallacin da ana sa a bada dubu ɗaya ne a bada taimako ko wani yana bada naira goma shi ma zai bada goma ba kai da haka ji ne a masallah ba kai ba domin wata kila wancan da ya bada naira goma a fifty percent ya bayar naira ishirin ce na koyo bayar kai da ka bada goma fifty percent ka bayar sai ya ji kalada ko naira ɗari ka bayar sai ya ji kalada me yasa to percentage din Allah yake kallo domin shi yake nuna da yana da shi da yawa ma zai waya to ba a so Allah ya ma shi ba a so kowa ka bai da ne ta korafi a baya wajen da ake shiga dan matsalolin da sai ga da kira kuka talaga da kuka kuma ba dini ba ne domin Allah a adalcin sa baya yi gaba ki kowa talaga duk zikirin ki akwai lokacin da wani zai faso kai ba ku ganin ana wahalalin ana corona ba wani ya rushe gidansa yake zaku ko ba haka bane to Allah baya haka mutane gaba ɗaya a lokaci guda baya haka a lokacin da wasu suka faɗi lokacin wasu za su tafi duk tsananin da za a shiga to bai kamata kowa ya kuka ba to Allah ya ma ni ba ka gode ka ce alhamdulillah gaskiya a wata yanayin da ake ciki mun mun sami kar ka zama ɗan kasuwar bahaushe in ka ji yana kuka ba jirgi ne in aka yi jirgin zai shiru ba jirgi shi za ta yi na umar wata ran ya ga wani ya zo wucewa ya gaji a zo da bai gane shi ba ya ce a wa da kai ne da ba saboda ya san da kuɗi ne yace ko ka je gida ka canza kaya ko in zane ka wallahi yace Allah ya ba dukiya zaka nuna al'umma cewa bai baka komai ba shi da bala yace kana so ka gaya wa mutane Allah ba abin da ya baka ai malam Allah ya baka dukiya ka ci ka sha ka yi alheri wannan shine dukiya to wannan shine to sai yace wa da kuma ba goye goye ina da dukiya wala yanzu illa bunatu yace ba da gado na an ba ya ta guda ɗaya ba in ji sa dole biyo kan ita ka aiki da ni aba ta saddaku bi sulusai mali shin na iya ɗaukar tuwo ba tiri da dukiya ta da raba da ba da sadakarta domin ka san abin da ka bayar shi ne naka wanda ka bari kuma na jama'a yace na ɗau in naira dubu uku ne ɗau dubu biyu ya ba da kyauta ya ban mata dubu ɗaya ta gada kada na annabi yace a kullu ne nake ba shi ya ɗaure ya rasulullah to in raba biyu in ɗau rabi in ba da sadaka in ban mata rabi قال لا النبي يا قلت سيرتي فسلس يا رسول الله to dai bisa uku ba dubu uku ne zan dau dubu daya da baya sai annabi ya ce wasulusu kafir yace to dai bisa uku ma dai yayi yawa innaka in tazara warasataka agniya domin ka bar magadanka cikin wadata khairun min an tazara ma'alatan shi ya ba alkai da ka bar suna talakawa يتكففون الناس عادة قال أبدا الذين عائلة وإن خفتم عائلة مبرد الذين عاجل هو تلك عاجلا فأغنى تلك كده وانت بين أقومي يتكففون الناس سنة مملكة لك على كفل سنة مملكة ومجاني عن نباين كامل كو يعينك تشغاو da yawa wasu ba kwa ganin suna mutuwa da ya shiga wani ne saboda al'umma ba ruwan da wani lokacin ma tana yi ne don ganin ilansa kuma irrar da muke yawan faɗa ƴaƴanka duk karatun da suka yi kai kokari su koyi sana'a kuma kar ka kake dan ke zama handicap a gidanka duk kuɗin ka in ba haka ba bayan ka mutu za ka hau kan wannan dukiyar ne bai iya komai ba ce ta har sai ta ƙare gaba ɗaya su shiga uku don ba wanda ya iya sana'a a cikin ko ba haka ake ci ba na ba na kwanaki a ko wanda ya gaya mun ina ji ba ya zo karatun nan muna magana da shi ne mahaifin da ya rasu na je gaisuwa ya nuna mu alayin shi nan nan gefen unguwar nan a lokacin su layin su kawai iya a sukokon su mutum goma sha biyar ne suka mutu mutum biyu ne kaɗai mata duk sauran magidan jari har nake zuwa ya kamata lallai ma haɗa wata lakta kawai ta wa'annan marayu duka mata da mazan domin a yi wata lakta ta musamman gida goma sha biyar duk manyan gidaje abin da yake na zo na kira zari kenan cewa mafi yawancin su wata handika ba kawai wasu ma karatu suke ba su san sana'a komai ba to irin wannan duk yawan dukiyar idan ne hajiya ya cikin lamar dukiyar ba ruwan mata da ba ba za ta gane ba kuɗin ba ce ba mu za ta ta ɗiban tana ta kai su mol mol duk wani mol duk wani kuf da ake sha sai sun a cikin wannan kudin sai lokacin da ya fara yin kaka sannan za su gano a lokacin kuma duk yan uwa an san suna da kuɗi ba da taimakon su da ba saboda haka sai su shiga sai ku ga yara sun shiga wani yanayi a rika wai wani ba ɗan wani ba ne ko ba ku gani wayan abubuwan duk yana da mahimmanci malamai mu kiyaye yawwa shi karatu ana yin sa ne ya zama darasi ba wai dai ya zama labari ba a'a kowa ya zama madarasi in wani abu ya faru da wani naka to kai yara ta kokari kai ka tace shi zaka gaba haka ke yi wa inna ka lasu fika na baqata sai annabi yake ba ka taba ciyar da wani abin ciyarwa ba tabtaki biha wajha Allah ku dube yadda annabi yake koyarwa yanzu yana magana akan dukiyarsa sai annabi ya dauki hankalin sai ya maje shi wani guri yace ba wani abin ciyarwa da zaka ciyar da kake neman yarda Allah madaukakin sarki upside down ba ga mun dina ka ba sai yace kafta hijiya wajen Allah kana neman yarda Allah da wannan abu illa ujir da biya ba sai an baka lada akai sai annabi ya ce hatta ma ta ja'alu fi imra'atika annabi ya ce har abin da zaka sanya shi a bakin matarka ku dole ya da iya kwatanci kaga ai da yawa mutane ba za su kawo aikin lada ba za ka kawo abin da ka dauka ba wanda ka kawo gida ake ci ba a'a wanda kuna zaune da iyali ka dauko ka sa a baki wanda ba za ka taba kawo shi domin duk wanda ya zo zai sa ba ta sa abinci a baki yana da manufa wani dalilin da ya kawo shi ake ci sa mata a baki saboda haka kaga ba zai kawo wani lada ba domin bukatar su ce ta kawo shi to sai annabi ya kusan tumar da wannan kuma sannan a nan darasi na biyu kun ji annabi da yake fi bim ra'atika ba fi bim ra'ati budurwarka ba sawa ba ba ta karo abinci ka sawa budurwa ba dan suna fashi ko na abun kai wannan wuta barbar kai wallahi zaka je ka gaya wa Allah ba ki ake magana ba ballan sana to ka jin an ba da wannan damar shi ne abin da zai baka mamaki kaga mutane magidanta banda wai yara da suke yi yanzu za su yawo magidanta mutum yanzu magidanci ya dau abu a dauka a social media wai ana nuna yana za a matar ta bai duk da matar ka to wannan abin da kai haramci ka yi kaza domin Allah ya baka dama waye shi ka gaya wa duniya babu to amma yanzu saboda mutum ya zama da yuti allazi yuzatu abi ahli ban san jahannama ke abin da zaka yi wa iyalin ka sai ka gaya wa duniya babu da bambanci da arnan Isra'ila kenan babu da bambanci da Yahudawa Isra'ila da arnan Amerika babu da bambanci da su inhum illa kal al'adi bal hum adallu sabila sune masu rayuwar dabbobi iyalin ka so ake ka boye ka adana iyalin amma yanzu ina komai kowa sun ga mata ka zo gida kowa ya san ya take to da duk ga a zo nan tayi kauyawa dai ta sa fitar kaya duk an ga ya ko ba ka bane amin to shine yake cewa kala sai yake kullu ya rasulullah sai nace ya ba ki Allah to kallabu ba da hali barkuti abin da za ta ajiwa kan dai yanzu wato to kallabu ba da hali ai udraku fi makka ba da israfi kuma alha za a kare ni yanzu a maka bayan ku ku tafi kun ga asali dan maka ne hijira ya koma madina sun zo haji kuma yanzu rashin lafiya ya saba shine hankalin da ya tashi domin an faɗi falalar zuwa almuhajiru yanzu idan ya zauna a nan ya mutu a abaka to a ne ya dace kenan shine dace hankalin sa bin abi wallahi to bar ku ji fa ta'mala amalan soji sai ne ko kallabu ba da kali yanzu ni za a banna a nan bayan ƴan uwana sai yake innaka lan tsara sai yake innaka lan tukhallaf wa ta'mal amalan tabtaki bi wajh Allah ka sani cewa ba za a kyale ka anan ba kai wani aiki da za ka yi kana ne neman yarda Allah madaukakin sarki illa zadda illa zadda biya bi darajatan walifa ba sai sai Allah ya kara ba matsayi da daukaka dalilin wannan aikin da za ka yi har yanzu dai ana jika domin shi tsoron mutuwa yake sai ya ce wala Allah ka ya buri bukara sa hadisi ولعلك أن تخلف حتى يتبع بك أقوام yace watakila ba za a bar ka anan za a bar ka anan din har wasu mutane su amfani da kai wa yudarru bika wa yudarru bika wa yudarru bika akharu wasu kuma su cutu da nadiyar rayuwarka wannan annabi a wannan magana annabi ya nemi albishin din cewa ba zai mutu ba za ka ci gaba da rayuwa dalilin ka ba wasu za su amfana wasu kuma cuci dalilinka domin bayan nan sai da shekara arba'in da biyar shi za ka ce cuta ba mutuwa ba har ya haifi ƴaƴa kusan talatin da wani wanda na yi lokacin sunayen wasu ma daga cikin lokaci ya yi da mun jere ƴaƴansa ƴaƴa mata wajen ashirin ya haifa maza wajen goma sha bakwai bayan wannan cutar ashe dan ƙari wasiya ba shi yake nuna za ka mutu ba ga gidan ya zo ya yi wasiya amma ko sai da ya ƙara shekara arba'in da wani a duniya sai ce Allahumma bi li ashabi hijratahu sai annabi ya ce ya Allah sahabbai na da suka hijira Allah ka zartar musu da hijirar ka ba su ladanka wala taruddahum ala aqabihim Allah madaukakin sarki kada ka biyo da su ala aqabihim akan digadigan su abin nufi kada ka sa su rujuyi fi amai da laki addu'a haka yi lakin albarisu sai dai wanda yake kauna abin tausayi shine sa'ad ibn khawla shine za a dan kaula an shiga maganar wani daban sai dai abin tausayi shine za a dan kaula me ba da shi yarda da hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai jaji saboda ne an ba ta makka shi ya zo maka ya mutu to irin tsoron da ta bi da biyo ka da shi kenan kar ya zo shi ma ya ji mutu a nan ya tafi cikin yan maka saboda haka shine annabi yake wa za a bi da kaula jaji Allah sarki za a bi da kaula shi kuma Allah ya karɓi rayuwarsa a ina a makka amma da an yana cewa kanka bai da na faɗa shi ya buɗe kalibiya zaman sai ta Umar a Iraki shi ya buɗe Iraki saboda haka ya yi yamuki da yawa kaga wato an amfani da shi kuma sun cuci dalilin sa wanda suke munafikai da kafirai domin ya ji ya rugurguza garuruwan kafirai kowa ya san yadda za a gina biyu a kas ya yi kalibiya wannan shi ne abin kule ina ga dole mu ƙara da babu jidda sai hudu ne amma za mu hakura zafi ne zuwa za mu shiga mun biya cikin guda biyu za mu shiga babu gado su ne mu fara da babu gadon kawai amma insha Allah ta'ala za mu tsaya a abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana akwai ɗaya daga cikin ICC mu malam Abubakar wanda yake duk wannan ƙananan kilif da ake gani wannan yankaku da ake jirowa shi yake jirewa akwai yayansa da ya samu tsautsayi na konewar wuta kuma sai Allah ya mara rasuwa to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa da gafara Allah ya ba sa hakuri da juriya Allah ya kula da bayansa muna roƙon ubangiji da sunansa kyawawa da tsofinsa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyarmu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka wannan da suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun wadanda suka sa aure a gaba da wadanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. برد كارك الدعاء. فصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نعم